na farkon kitabun salati kitabun salati ba abin nan fasalin ya ka yaci fasalin al'adanu sunnatun mu'akkadatun kiran sallah ne sunna ce a bar karfafawa ma'ana ta bi kiran sallah sunna ce mai karfi lil musallin alfarda amma fa sunnan ga masu sallan farilla banda sallan nafila ba a mata kiran sallah shi wakati sallan farillan ma in za a yi akan lokacin shi banda sallan farillan da lokacin shi wuce ba a mata kiran sallah jama'atan kuma sai idan za a yi a jam'i banda mutane daidai ko kowa zai a gida ba zai kiran sallah ba wala yu'azzinu ba mai yin kiran sallah wala yuqimu ba mai tada kama illa muslimun sai musulmi duk wanda ba musulmi ba bai halatta yi kiran sallah ko tada kama ba zakarun kuma sai namiji mace ba ta kiran sallah ko ta da ikama sai dai ma kanta ita kanta za ta yi wa kanta ikama mukallabun sai balagagge mai hankali banda yaro karami ko mahaukaci ba zai yi irin sallah ko ta da ikama ba arifin bil auqati masanin lokutan sallah ladani wajibi ne ya san lokutan sallah saboda kar ya je kwala mutane kiran sallah lokaci bai yi yushfi'u kalimatihi zai biyunta kalmomin kiran sallan kowane kalma sau biyu biyu zai faɗa illal akira sai dai jumlan ƙarshe na la'ila illallah shi ne kaɗai zai faɗa sau ɗaya wayu raji'u fi shahadatai ne sannan zai maimaita kalman shahada guda biyu ɗin nan wa yazidu taswiba fi subhi kuma zai ƙara as-salatu khairun minan nawm shine at-taswib fi subhi a sallar asuba kaɗai wala ya juzu ƙablar wakati ba ya halatta ya kiran sallah kan lokacin sallan ya yi illa laha sai ga sallah asuba kaɗai ita ce aka yadda a kiran sallah kafin lokacin ta wal iqamatu ta da iqama akadu shine mafi ƙarfi fiye da kiran sallah kiran sallah sunna ne mai ƙarfi amma ta da iqama ya fi shi ƙarfi fa yuqimul qabiya saboda kaga mai ramu sallah ma zai yi iqama wal munfarid mai sallah shi kadai ma zai yi iqama wa yutiru kalimatiha kuma zai daidaita kalmomin ikama illa takbira sai dai kabbarori su ne zai faɗa su biyu sayyitan ana san wanda zai kiran sallah ya zama mai murya mutafahiran kuma ana so ya zama mai tsarki ya zama ba na jasa jikin shi kuma yana da alwala kaga cikakken tsarki kenan ala uluwin kuma ana so mai kiran sallah ya hau kan tudu in kaman da ne yanzu ko ka sifika ta wadatar mustaqbilan kuma ana so ya fuskanci alkibla lokacin da yake kiran sallah wala ba'asa babu laifi bi tasaffuhi da jujjuyawan fuskan shi yaminan wa shimalan dama da hagu lokacin da yake kiran sallah ya juya gefen dama ya juya gefen hagu saboda sanarwa kaga duk wannan yanzu ya fadi tun daga sifika tana sadarwa wala yashtagilu bil akli mai kiran sallah kar ya shagaltu da cin wani abu wal kalami kar ya shagaltu da magana an ya fara kiran sallah ba ci ba shan komai ba magana har ya gama waya bin siri amma ya gina ga sassaukan shi yana kiran sallah ya dan kai gore ya ci ko dai ya kurbi wani abu ko kuma ya dan yi magana ko ya amsa sallama wannan duk ba matsala kawai ya daura in je ya sir ne wal ama makaho zai zama ladani amma yuqallidu arifan ya ratayu da wanda ya san ainihin lokaci arifan bil waqt wanda ya san lokaci sai ya rika gaya min lokaci yayi sai ya kiran sallah kamar yadda Abdullah bin Ummi Maktum ko ya zo a hadisi cewa ko in Bilal ya kiran sallah ku ci ku sha har sai Ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah shine har Aisha ta kara ta tazil tace fa innahu rajulun ama la yu'azzimu illa idza qila lahu asbata asbata baya kiran sallan sai an ce mishi gari ya waye gari ya waye saboda haka in kun ji na kiran sallan to gari ya waye sai ku ajiye sahur da cin abinci na'am wannan maganar Aisha ne daga eh tadil ne suka ce na'am aha ko kuma tadrij suke cewa tadrij aha wala yu'adhdhinu lil qadi wala yu'adhdhinu wala yu'adhdhinu lil qada'i ba a kira ba a kiran sallah lil qada'i domin ramukon sallah sallan ramuko ba a mata kiran sallah na'am lalmun faridu haka nan banda makaɗaici wanda zai sallah shi kadai ba zai kiran sallah ba sai dai mutumin da yake jeji yana ko kiwo ko na abu saboda hadisin abu sa'idi kamar yadda ya zo a hijiya ba wan nisa'u banda mata ba sa kiran sallah amma wayu kimna li anfusihin mata suna da daman su yi ikama ga kawunan su mace za ta yi sallah ta tada ikama ma kanta amma ko da ainihin a jam'i za ta bi sallah ba za a yadda ce mace ce za ta tada ikama ba inda kai sai ita kai limamin sai ka tada ikama ma ba zai wace mace ce mai tada ikama a jam'i ba wayun dabu lisami'ihi an so ga wanda ya ji mai kiran sallah na yi hikayatu ya kwaikwayi mai kiran sallah wayu jilul hauƙalata min alhai'alati idan yana kwaikwayon ya misanya hauƙala ya ce la haula la quwwata illa billah shine hauƙala min alhai'alati daga hai'ala illa dan ya ce hayya ala sala hayya ala albala di ya rika mai ya rika canza shi da la haula la quwwata illa billah shine hauƙala wa fin nafilati a cikin nafila in yana cikin sallar nafila yaki zai kwaikwayi dada ne ila munta shahada ta ne zuwa kuriyan kalmar shahada guda biyu in ya gama kalmar shahada zai hai ala sai ka ci gaba da nafilanka waya kulu sai ya faɗi ya ce bayan ya gama kenan ya ce Allahumma ya Allah rabba hazi dawati tamma ya ubangijin wannan addu'a cikakkiya was salatul qaima ya ubangijin wannan ainihin sallah ta tsayayya tabbatacciya ati muhammadan ka zai kiwa annabi muhammad alwasilatu wal fadilatu wad darajata rafi'a wa'annan ainihin matsayin na wasila da fadila da wannan daraja madaukakiya wa ba'asu maqaman mahmudan ya Allah ka tashe shi a matsayi abin yabo allazi wa'atahu wanda ka masa alƙawari da cewa asan yab'aka rabbuka maqaman mahmuda innaka la tukliful mi'ad cewa kai ya Allah ba ka saba alkawari Allahumma ya Allah iskina ka shayar da mu min haudi daga tafkin ma'aiki bikasi da gidauniyan shi mashraban mashaya hani'an mai daɗi sa'igan mai kosar da yunwa rawiyan mai kosar da kishi gaira kazaya ba muna masu kunyata ba wala nakisina ba muna masu warware alkawari ba bi rahmatika muna roƙonka muna haka da rahmarka ya arhamar rahimin ya mafi jinkan masu jinkai mu karasa shi? istiqbalul qibla ko? yace fasulun istiqbalul qiblati shartun fuskantar alqibla sharadi ne fi salati a cikin sallah illa fi shiddatil khawfi sai a cikin tsananin tsoro idan ana cikin tsananin tsoro to fuskantar alqibla ranan ba sharadi bane dole a fuskanci inda ake tsoron kar abun tsoro ya tunkaro wannan filati hakanan a nafila shi ma fi safarin kasari idan mutum yana tafiyan da nisan shi kai a kasaru halar dabbaci kuma yana kan dabbarsa yana tafiya wannan shi ma ba dole ya fuskanci alkibla ba zai iya nafilan shaɗi inda ta fuskanta da shi muna nuska ma akwai wata haƙoƙi bayan fi shiddatul khawfi wata haƙoƙi wata haƙoƙi illa bi shiddatul khawfi wata haƙoƙi mai gaban wannafilati yawwa wata haƙuƙi da tabbatar da ainihin alƙiblan ka tabbatar da ainihin ka'aba kake kallo in kana can kusa da ita kenan amma ina jin ga abin da zai wadatar ga wannan din a gaba aha fayal zamu mu'ayina ha isabatu ha kaji ba isabatu ha dacewa da ainihin ka'aba din yalzamu ya lizinci mu'ayina ha mai ganin ka'aba yanzu misali mutumin da yake makka yake cikin harami ga ɗakin ƙaban a gaban shi duk inda ya ɗan karkace bai da sallah dole ne shi yasa za a ga ko a cikin garin maka za a gana ta sa baka kibiya nan ma ya nuna ma nan nan ma nan nan ma saboda in je ka kuskure ga ƙaban nan sai ka ɗan karkata baka da sallah ko a cikin haramin ka lura ai ba a sau daidai sai ga wani tsawon dole ana karkatawa wajen sallah ma za a ga ana yin ta ana karkata dole dai a kalli ainihin ƙaban shine fa yanzu mu'ayina ha isabatuha mai ganin kaba din ya lazumce shi dace da ainihin kaban ya karkace mata ko kadan ba sallah wa gairahu wani wani shi ko mutumin da ba garin maka yake ba baya ganin kaban bai san ma inda ainihin a hakikanin kaban yake ba to jihatuha in ya fuskanci jihar kaban yayi yanzu misali da za a yaye maka hijabi ba nan muke kallo muna sallah ba ba mamaki kabar tana can opposite din mu me yiwa yanzu da za a keta ma hijabi tsakaninka da kaba din me yiwa tana can hannunka na dama ko tana can hannunka na hagu to amma dai ai tana gabashin mai duguri saboda haka in ka kalli jihar da take shi kenan sallar ka ta kaga bambanci da wanda yake ganin ta kaga a can ne dole wani ya karkata nan wani ya kalli nan wani ya kalli nan haka fa in ashkalat haka ne? idan ya rikitar mutum ya rikitar da shi ya kasa gane ainihin alƙibla mai rubuta muku? taharra ya yi kirtado mana kawai kawai gari sai ka imoce ka rasa gane ina ne alƙibla kuma duk garin ko ba mutane ko ma garin ba na musulmi ba ne ko ba wani wanda za ka tambaya ko cikin dare ne yanzu ya za ka yi za ka bar sallah ya wuce ne a taharra mutum ya tsaya ya kirdado ma'anin kirdado ya yi iya kokarin shi na tunanin shi ya gano ina tunanin shi ya ba shi nan ne alƙibla kawai kalli ne ya sallah shi ne tahara fa in ta hayyara ko Na'am.
nan ashkalar ta rikitar ya rasa gane inda alkiblar take yana ganin ko nan ne ko nan ne ko nan na'am fa in ta hayyara idan ko shi din ne ya dimauce fa kan shi ya juye ya shiga dimuwa to a nan kam kaga babu zancen kirdado tun da yanzu matsalan a kan shi ne na'am to ta hayyara kawai ya zabi jiha daya ta hayyara jihatan ya zabi jiha daya kawai ya yi sallah Na'am.
mutum ne wani babban musiba ya same kawai sai ya dimauce kan shi ya juye shi bai san ma inda yake ba to yanzu yayi alwala kawai ya zabi jiha daya ko ta ina ne ya yi sallah kawai ba zancen kirdado fakirin salli arba'in hmm?
fakirin salli arba'in yawwa wakila ya salli arba'in wasu suka ce a wannan ba zai yi ba akwai mafita Na.
me mafitan suka ce yi sallah hudu ila arba'i jihatin zuwa jiha hudu ai dai dole alƙiblan tana jiha ɗaya a cikin jihohi hudun nan Na'am.
kawai ka ce wata kila nan ne in kai ka juya nan kai ka juya nan kai ka juya nan kai in kai a jiha hudu ko ma wace jiha ce ka samu na'am a ga ɗaya bai shakku kenan na'am fa in ta bayyana al-kadau fi asna'iha idan kuma kuskuren mutum ya bayyana yana cikin yin sallan kawai sai ya bayyana ashe ba alƙibla yake kallo ba to yanzu istidara kawai ya juya ya kalli alƙibla kana tsaye kana sallah kawai sai ya bayyana ashe inda kake kallo ba alƙibla bane to juya ka kalli alƙiblan sai ka ci gaba da sallah na'am wa badaha idan ko bayan mutum ya gama sallan ne ma layi adata ba zai sake wannan sallan ba wa ghairul mujtahidi dama mutane kala biyu ne akwai muqallidi akwai mujtahidi na'am shi ko mujtahidin nan ba wai fa in aka ce ijtihadi wasu na daukar shi a girman malanta sai babban malami mutafannini kaza a'a kowane abu akwai ijtihadi shi yanzu misali akwai mutumin da shi a ainihin sallah ba mujtahidi bane muqallidi ne amma a kibla ko mujtahidi ne to yanzu a kibla ba zai yi takalidi da kowa ba ma'ana yanzu misali za ka iya samun fulatani yana kiwo a ƙauye na'am a jeji yana kiwo amma an ka ce mar ina ne alƙibla zai iya amfani da taurari da ya sani da miya nuna mai ce nan ne alƙibla kaga wannan mujtahidi ne a alƙibla ba ruwan shi da takalidi dimbin da ya zo sallah da ijtihadin shi zai amfani ya fuskanci alƙibla ya sallah na'am yawwa tunda a taurarin na akwai adilatul kaaba har ma Allah yana cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun na'am saboda haka lalle ne mujtahidi yayi aiki da ijtihadin shi na'am shine yace gairul mujtahidi wanda ba mujtahidi ba ba zai iya gano alqibla da kanshi ba yuqallidu arifan sai ya sai ya ratayi da arifan wanda ya sani masani bi jihatiya da jihan kaaba din na'am duk lokacin da ka zo za ka yi sallah in je gurin ba mihrabi ko ba a gari ba ne sai ka rataye da wanda ya san alkibla inda ka ya kalla ya sallah kai ma ka kalli nan Na'am.
kai sallah tunda kai ba mu ji ta yi ba ne kal'ama kamar makaho shi ma zai rataye ne da wanda ya san jihar kaba wadakilul qaryati wanda ya shiga garin mutane almuslimat inda mutanen musulmi ne to ya amalu ala mihrabiha zai aiki a mihrabin garin na'am kai mujtahidi ne ka san adillatul kaba Na'am.
kawai sai ka zo gari ko da ka zo gari sai ya zama garin sun saba da inda kai ilimin ka ya nuna ma nan ne alƙibla to yanzu bai halatta ka saba wa garin ba in ka fita can jejin ka ko can wani waje za ka kalli inda ilimin ka ya nuna ma amma in ka shigo gari bai halatta ka raba kan musulmi ba dole ka kalli mirabin su kai sallah
kan kula cikin igiya wajen azabina wanda ke wala tamshidi